أقل دبر نصف شهر أبدا وأكثر العادة للمعتادة واستظهرت إن زاد بالثلاثة ما لم تجاوز هده واستكثري لهامل بعد ثلاث أشهر عشرين يوما ثم بعد ستة عشرين يوما ثم بعد ستة شهرا وما أتقد إن لفقتي أيامه حتى تتم العادة بادئ نو هامل نوم أتادة وأكثر النفاس ستون فإن قطع قبلها فغسلها كمن ولو بلهزة وحيث عاودا بعد أقل دهر كان مبتدا وقبله نفك للنفاس ومنع التواف مع مساس كمصحف دون القراءة ولا تدخل مسجدا وصوما هزلا وقرته لا صلاة المدة والوضع بين سورة وركبة حتى تطهر بماء بماء انتبه حتى تطهر بماء انتبه ويجد ما يتطهران به to wa aksarul hairi mafi yawan kwanukan jinin haira masu jinin haira mace masu jinin masu yin haira iri uku ne akwai wadda take mubtadi'a akwai wadda take mutada akwai kuma wadda take zatul hamli wadda take mai ciki to kowace da irin tsarin jinin hairarta akwai tsarin jinin hairarta lizatil ibtida ita dai wadda yake da can bata taba jinin haira ba yanzu ne jinin haira ya zo mata mafi yawan kwanukansa aƙallu duhuri yanda yake shine ma kuma ƙarancin kwanukan tsarki nisfu shahari shine ke wata guda mace wadda jini bai taba zo mata ba in ya zo mata in ya ɗauke shi kenan in bai ɗauke ba ta iya zama tana ganin jini kuma za ta ɗauka cewa jinin nan jinin haira ne har a kai kwana goma sha biyar idan ya haura kwana goma sha biyar ko da da yini ɗaya ne sai ta ɗauka cewa wannan jinin ba jinin haira ba ne jini ne na istihara ya zama jini ne na rashin lafiya abada ko yaushe kuwa shi kuma a nan bai faɗi ƙarancin jini ba jinin haira ba an faɗi mafi yawa mudda jinin haira to ishi ƙarancin jinin haira ƙarancin jinin haira duk yadda yanzu ko da gwargwadon ƙifta ido ne za a ɗauka cewa jini ne shi yasa an ta zo mata tana cikin ibada wannan ibada ta ɓace kuma dole ne in ya ɗauke ke wanka dole ne ke wanka in ya ɗauke za a ɗauka cewa jini ne ko da gwangwanin ifta ido ya zo dangane da babin ibada amma dangane da babin idda ko istibra'i to akalla sai yawon zini guda ko wani bangare na yi misali a ce awa tara ko awa takwas ko awa shida ko awa biyar haka wanda dai za a ce a yi lalle an tabbatar jini ne ya zo to in ya kai haka ya ɗauke to wannan ta iya lissafa shi a matsayin jinin hayar amma in bai kai ba kamar wanda ya zo mata awa ɗaya kawai ko awa biyu kawai wannan ba za ta lissafa shi a matsayin jinin haira ba a babin idda ko istibra'i awa ɗaya ta awa biyu kawai wannan ba za ta lissafa a matsayin jinin haira ba amma ya kai kamar awa biyar awa shida haka ta wannan ta lissafa shi a matsayin jini ne na haira wa aksarul adatin mutada mace ta farko kenan cikin masu jini ita ce wadda take farkon zuwan jinin gare ta wadda take ko ba jinin ya fara zo mata ba daman ta gani a baya to idan zama tana da al'ada ɗaya shikenan sai a ɗauka cewa al'adarta ta zauna al'adarta in ya ƙetare har ta cika al'adar jinin bai ɗauke ba to za ta ƙara kwana har uku idan ta ƙara kwana uku jinin bai ɗauke ba to sai ta ɗauka cewa jinin nan ba na haira ba ne sai ta wanka idan kuma ya zamo tana da al'ada biyu ma'ana a wani watan injinin ya zo kwana biyar yake ya ɗauke wani watan kuwa sai ya kwan bakwai sannan ya ɗauke to yanzu wannan karan in ya zo mata za a ɗauka cewa nan da kwana biyar da zuwansu zai ɗauke idan kwana biyar suka cika bai ɗauke ba sai ta bari zuwa kwana bakwai inda daman a baya ma ai ta yi wanda yake ya kai kwana bakwai domin ta kai kwana bakwai din nan shikenan sai a ɗauka ta yi tsarki in jinin ya ki ɗaukewa to za ta ƙara kwana ɗaya kwana biyu kwana uku akan kwana bakwai shi ne wa aksarul adati mafi yawan al'ada lil mu'tada shi ne ga wadda take ta saba sai ta ɗauka mafi yawan kwanuka wastazhar inzada ta ƙara lissalasa kwana uku idan har ta kai mafi yawan al'adar tata amma jinin bai ɗauke ba ta kai mafi yawan al'adar tata amma jinin yake ɗaukewa to sai ta ƙara kwana uku malam tijawuz haddahu amma fa inda ake cewa ta ƙara kwana uku nan matuƙar ba ta ƙetare mafi yawan kwanukan jinin haram amma da a ce matsalar ita ta saba wani watan injinin ya zo mata kwana tara yake wani watan kuwa in ya zo sai ya kwan goma sha uku sannan ya ɗauke to wannan karan da ya zo mata ta saurara kwana tara bai ɗauke ba aka ta ba shi kenan ba tunda a baya ma ya zo mata ya kai kwana goma sha uku ta bari zuwa kwana goma sha uku ai ko zai ɗauke aka kai kwana goma sha uku jini ya ki ɗaukewa to a nan ba a ce ta ƙara kwana uku ba nan ko na ƙara kwana uku a kan sha uku ya zamo sha shida shi ko jini baya kaiwa kwana goma sha shida jini na haila baya kaiwa kwana goma sha shida shi yasa sai ta ƙara kwana biyu kaɗai a wannan halin ta kai zuwa kwana goma sha biyar shine malan tujawiz haddahu matuƙar ba ta ƙetare iyakarsa ba idan ta ƙetare iyakarsa wato ta kai sha biyar to wannan sai ta yi wanka ta yi wanka ta ci gaba da sallah ta ci gaba da azumi a mijinta yana da damar ya sadu da ita a sannan wato jinin da ya sauka gare ta za a kiransa jinin istihara ne ba jinin haira ba jinin istihara ne ba jinin haira ba wastakfiri lihamilin ka ƙara ga wadda take mai ciki wato anan istakasir awan istaf'ala ne amma ya da zo dacewa da awan af'ala istaf'ala guri da yawa yakan zo dacewa da awan af'ala kamar istajaba da ajaba to haka nan ma istakasara da aksara da kuma ina da kuma ina suwa yi masu tasarifi to istiqama da kama sukan zo daidai ina shahidi ina shahidi akan cewa istiqama da aqama sukan zo ma'anar su daya aqama ma'anonin aqama guda nawa ne istiqama ma'anonin istiqama guda nawa ne a cikin wacce ce ma'anar istiqama da sai daidai da ta aqama kamar dai istiqana da aikana suka zo ya sha qur'ani wa ma nahnu bi mustaqinin to akan za a yi amfani da mukini a wajen in ba dan a qur'ani ba to lihamilin ta ƙara ga mai ciki mace mai ciki galibi ba kasafai takan jinin haira ba amma cikin nata bai kore cewa a iya samun jinin haira ya zo mata ba to idan ya zo mata ita kwanukan da take a cikin jinin hairar sun fi na wadda ba ta da ciki sun fi na wadda ba ta da ciki ba da salasa ashuri in ya zama cikin ya haura wata uku ishiri na yawan to ya iya kaiwa har kwana ishirin daga sama da wata uku har zuwa wata shida ya iya kaiwa kwana ishirin suma ba da sittati sannan idan bayan wata shida ne fa shahara ya iya kaiwa ma har watan gaba daya to kuma aka samu saɓani shi jinin da zai zo wa mace tana da ciki amma cikin bai kai wata uku ba me matsayinsa tafiyar su ɗaya da inda jinin ya zo mata ba ta da ciki ko kuwa akwai bambanci to shi ne aka sami saɓani tsakanin malamai wasu suka ce ai da abin da yake kafin wata shida nan kafin wata uku da bayan wata uku duk ɗaya ne shi yasa mace mai ciki ko wata ɗaya ne ko wata biyu ne jini ya zo mata ta ya kai har kwana ashirin bai ɗauke ba in ya kai kwana ashirin bai ɗauke ba ba za ta ɗauka cewa jinin istihara ne ba za ta bar shi a matsayin cewa jinin haira ne amma wasu malaman suka ce a'a za a ɗauka kamar wadda ba mai ciki ba shi yasa yadda aka faɗi tsarinta to haka zai zamo a nan shi ne ma wasu ranar suka ce abin dogara da shi cewa za a ɗauka a matsayin kamar ba mai suke ba wa ma aka ƙarɗo'in idan jini ya zama ne wa mace yankewa ya zo ya ɗauke ya zo ya ɗauke bai kai kwanukansa ba lafaƙati ayyamahu sai ta haɗa kwanukansa in ya zo ya kwan ɗaya ya ɗauke sai bayan kwana biyu ya dawo ya kwan biyu to sai ta ɗauna kwana biyu da wancan kwana ɗaya an samu kwana uku kenan da ya ɗauke aka samu kwana hudu sai ya sake dawowa to ko kwana nawa dai sai ta haɗa da wa'ancan sai ta kai tsarin da aka faɗa a baya sai ta kai tsarin da aka faɗa a baya sannan ne in ya ci gaba da zuwa to sai ta ɗauka cewa jinin nan ba na haira ba ne na istihara ne hatta tutimma al'ada hatta ta tutimma al'ada hatta cika al'ada hatta kai matsayin da aka faɗa gare ta a baya ba da daidai ita din nan yanzu jinin ya fara zo mata au hamila ko ko mai ciki ce an wuta da ko ko wanda yake tana da al'ada to dai za ta yi haka ne yanda aka faɗa to wa sauran nifasa ne ko? mafi yawan kwanukan jinin biki sittuna kwana sittin mace in ta haihu ta haihu ta ganin jini har zuwa kwana sittin amma ba zai haura kwana sittin ba fahim kuri a kabla har idan aka ɗauke mata jinin kafin ta kai kwana sittin fa gusulu ha ɗamin to ya zama wajibi ta yi wanka sai ta yi wanka ta ci gaba da ibada ta ci gaba da duk abin da mace da take cikin tsarki za ta yi wato walau da hazati ko da ko jinin yana zo mata gwargwadon kifta ido sai ya ɗauke to shi kenan sai ta ɗauka jini ya ƙare ta yi wanka wa haitu awada amma kuma idan ita mai haihuwan nan jinin ya zo mata sai ya ɗauke bai kai kwana sittin ɗin nan ba sai kuma bayan ya ɗauke ta yi wanka ta ci gaba da ibada da harkokinta sai ga jini ya dawo shine haitu awada inda jinin ya dawo mata inda jinin ya zo mata ba da aƙalli ɗuhuri bayan wucewar ƙarancin tsarki kana mubtada sai zamo jinin haira ne sabo da jinin na haihuwan nan ya zo ya ɗauke mata sai aka kwan kwana goma sha biyar sai kuma ga jini to yanzu wannan jinin da ya zo mata din nan ba za ta ɗauka cikon wancan na bikin ba ne za ta ɗauka jinin haira ne ya zo mata a shi ne kana mubtada sai zamo haira ce sabuwa wa qablahu idan ko jinin ya ɗauke mata kuma sai gashi ya dawo alhali ba ta kai kwanukan nan goma sha biyar ba daga ɗaukewar tasa in ya dawo mata kafin a cika kwana goma sha biyar luftika to sai ta haɗa da wannan ɗin da ya sake dawo mata da wancan ɗin nifasi ta haɗa jinin biyu shi yasa idan wancan matsalar kwana goma sha biyar ya ɗauke yanzu ma ya dawo mata ya sha biyar sai da ta ta samu kwana talatin har yau dai bata kai mafi yawan kwanukan jinin biyu ba kenan ko don ya ɗauke mata aka samu kwana goma sha biyar tana cikin tsarki in ya dawo wannan ya zama ba jinin biki ba ne jinin haira ne amma bai kai kwana goma sha biyar ba kuma da ɗaukewarsa ta biyu sai ya sake dawowa to duk abin da ya samu sai ta haɗa da wa'incan abin da ta tara har sai ta kai mafi yawan kwanukan jinin bidin wa mana addawafa da jinin haira da jinin bidin suna hana macen da take cikin ɗaya daga cikinsu yin ɗawafi ba daidai ba ne mace tana cikin jinin haira ta yi ɗawafi ba daidai ba ne mace tana cikin jinin biki ta yi ɗawafi ma misasi kan sari hakanan mace tana cikin jinin haira ba daidai ba ne ta taɓa ƙur'ani mace tana cikin jinin biki ba daidai ba ne ta taɓa ƙur'ani malamai suka ce sai fa idan suka zama masu koyarwa ne ko masu koyo to a sannan sa iya taɓawa idan masu koyarwa ne ko masu koyo to a sannan sa iya ɗauka kenan dunar ce, amma jinin haira ko jinin biki ba su hana wadda take cikinsu karanta ƙur'ani ba wannan ko sauka za ta ta iya sauka ba tare da ɗaukan ƙur'ani ba wala ta dulu masjidan wadda take cikin jinin haira ko wadda take cikin jinin biki ba daidai ne ɗaya a cikin ta shiga masallaci ba ba ba bai halatta mace da take cikin jinin haira ta shiga masallaci ba haka nan mace da take cikin jinin biki bai halatta ta shiga masallaci ba wa sauman huzila haka nan ko hazala ya hana azumi jinin haira ya hana mace ta yi azumi jinin biki ya hana mace ta yi azumi wa ƙauratahu amma da ita wadda take cikin jinin harar da ita wadda take cikin jinin biki da azumin da ya huce musu wajibi ne su rama daga baya la salata amma ba sa rama sallah almudda muddar jinin haira ko jinin biki walwar a bai na suratin warku ba haka nan haira ko biki jinin biki sun hana a sadu da wanda take cikin ɗaya daga cikinsu a tsakanin cibiyarta da gwiwarta bai halatta to hatta ta fara haske sun tsarkaka sun yi wanka kuma bima'in wato wannan ta ɗahara asali ta ta ɗahara ne da ruwa sai sun yi wanka idan da ake mace za ta tsarkaka jinin harasa zai ɗauke amma ta rasa ruwa ko ta rasa ikon yin amfani da ruwa za a ce ne za a ce ta taimama ta ci gaba da ibada amma nan ta taimaman nan za ta yi ibada bai halatta mijinta ya sadu da ita ba za ta yi sallah amma bai halatta mijinta ya sadu da ita ba sai ta yi wanka sai ta yi wanka to wato waya jida a ta jida sai kuma sun samu ma ya taɗa harari ya intabi intabi ka faɗaka ga wannan bayani da aka yi ka faɗaka ga wannan bayani da aka yi to wato kuma wankan jinin hairan nan ka ce wajiba ne a kan mace ko da ba musulma ba ce idan mijinta musulmi ne shi yasa idan musulmi yana auren macen da take ba ta biya kamar ba yahudiya ko ba nasariya ta yi ta ce ita a addinin ta ba wajibi ba ne don jinin hairata ya ɗauke ta wanka amma shi mijin nan nata musulmi iya mata dole a kan ta wanka wannan wankan da za ta yi dan ya sami damar saduwa da ita ne ba wai don ta ibada da wankan nata ba shi ya sa wannan wankan nata baya bukatar sai ta yi niyya matuƙar dai ta yi wanka ko ba niyya saboda daman ita niyya ai ba ta inganta daga kace niyya ta ibada ba ta inganta daga kace amma wankan da za ta yi don ta halattawa mijin ya sami damar saduwa da ita ne don ta ba wa mijin damar saduwa da ita ne to in tabi ka faɗaka da wannan wa ya ji da ma ya taɗa harani bi wajibi ne kan miji ya sadu da matarsa ya tabbata akwai ruwan da zai wanka in ya sadu da ita akwai ruwan da za ta yi wanka in ya sadu da ita malamai da yawa suka ce wajibi ne amma akwai waɗanda suka ce a'a ba wajibi ba ne sai ya samu ruwa an so ne an so ne sai da inda yake gaba ɗaya an rasa ruwa ya zama ruwan yana wuya kwarai ta wannan dole ne ya fara tanadinsa dole ne ya fara wato tanadinsa to ga wato wani malami sai di Muhammadu Fa dan Ahmadu Fa mutumin Mauritania ke cewa ta ƙabilu ziwuru inau jima'u mubtasilin man ahuma asha'u والمرء مهبول على الكره لدى بعريه ففيه خلف قربدا إلا لرر أحد الزوجين بدول كاليوم أو اليومين هذا الميسر إلى أبي الحسن ذاك وذاك إننا حكم حسن وبالثلاث حدها المفيد على الرسالة وذا مفيد تقليل ذي رؤم mutumin da yake yana da alwala ya ce zai sumbanci matarsa wanda ya sumbanci matarsa alwalarsa ta ware au jimra ubu sirin koko mutumin da yana cikin tsarki bai bukatar wanka ya sadu da matarsa man ahu ma a sha'u malamai sun yada cewa ba daidai ba ne ɗaya daga cikin biyun har sai an samu ruwa sai shi wannan wanda zai sumban ya samu ruwan alwala amma ba daidai bane yanzu yana da alwala su mutum matarsa ya dawo kuma yana sallah da taimama ko ba daidai bane yana cikin tsarki ya sadu da matarsa ya dawo yana taimama alhali ko janaba tana nan tare da shi a ce zai taimama ya sallah walman amma wannan hannun da aka faɗa mahmudun alal kuri za a ɗauka bisa cewa karahiya ne ba haramci ba da daba alhimi gurin waɗansu daga malamai fa fi hukun karbada akwai sabani da ya bayyana akwai wanda suka ce a haramun ne illa lururi ahadin zaujaini sai fa in ya zamo ɗaya daga cikin ma'auran zai kwaru da rashin saduwa ko ita mata ko shi mijin biddoli ya zamo an daɗe ba a sadu ba kan yaumi kamar kwana ɗaya wa kan yaumaini ko kwana biyu a zanu ya siro ila abil hasan zaka me littafin da ake kira mu yassiru ya dangana wannan hukuncin ga abul hasan shazali mai sharhin risala ko mai iziya ko lalla an fi sanin nasa da littafin iziya ne ko abul hasan shazali wata hijira ya wa fati mai iziya eh? a haba kuce nan ba ɗari tara da nawa inda almajirin suyudi ne ma karfa suyudi ɗari tara da sha ɗaya yawa fati to shi ɗari tara da nawa yawa fati a bai kai ba kaɗan rage da nawa ɗaya tak za ka ɗauke ɗari tara da talatin da tara ne ɗari tara da talatin da tara ne ko yewa fati 139 ya fi suyudin dadewa a duniya don suyudin da shekara ko uku ne ya bashi kawai shekara uku ya bashi shi suyudi ya ba mai rutsa mai iziya amma kuma bayan suyudin shi ya rayu shekaru har 28 kaga shi ya tamanin har da yanka lokacin da shi suyudi ya yi 62 shi ko tamanin har da wani abu a duniya a ba shi bane shi wancan ɗari shida da hamsin da shida shi abin shi abu hasanin shazali ɗari shida da hamsin da shida shi ne ɗari ai ba shi ya iziya ba wannan wanda ya yi iziya wa za ka inda na hukumin hasan wannan malami sai da muhammadu fan ya ce kai wannan hukunci da aka dangana ga shi ne iziya hukunci ne da ya yi kyau wa bisa lafiyar da halmufedu amma mai littafin almufed shahin risala shi ya ce a'a sai in an kai kwana uku wa za mu fi wannan magana ta sako ita ma mai fa'idantarwa ce mai fa'idantarwa ce to da wato wato an zo ƙarshe ko? na sai mai ne ta